bismillahir rahmanir rahim wannan shine karatu na hudu a cikin jerin wannan karatu na karatun littafin durra daura na durra da muke yi Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babun nun sakinatu tanwin a mun gama wannan babi ko babul fatihul imada babi kan fatihul imada wa bil fatihi kaharil bawari dhi'afa ma hu ainu thulathira nashaja amayla كالابرار رؤيا اللام توراة فدولا تملح السوى أعمى بسبحان أولا wanda ya masa ishara da fa'un din nan gaina baiti ne biyu na fidi shine malam khalab ko bil fathi yana yin fathu ne a kalmar nan alkahar a asalin sa ko takalili ne ke yi bawari shi ma haka takalili ke yi a asalin sa sannan kuma yana yin fathu a di'afan ma'ahu ainihin sulati tare da shi ma akwai ainihin na fi'ili sulati kun can a can yana yin imalan je'a she'a da mene rena da sauransu ko to a nan ainihin sulati kaga wannan harafi na tsakiya na alifin din na fili sulasi yadda a karbo da kashi malam khalaf duk sauran harfin yanayin imala amma ban da waɗannan guda hudu na farko rana kalla barre na ala kulubihim ma kanu yaksibun rena sai imalansa shi'a ma haka faman shi'a takhal idha ji'aka almunafiquna qalu shi yasa sai ce mayyila ay mayyil ainu thulathi arana sha'a ja'a kun gane ko ina musu imala shi malan khalaf to na'am sai kuma yana ne kalabarari kamar lafazin albarar shi ma za ka mishi imada da ru'uya da ru'uya za ka mishi imada tun da ka yi zo da kafa tashbi din nan kenan a bareri za ka imala amma shi a tasiri wayan can bayin imala kubra ta kare yake sai ru'uye allama ru'uya din nan mai lamun la taqasus ru'ye ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida sai taurata taureta kaga ku min min tarki shatubiya ina menene takalili ke yi amma na zaka imala kubra wala tumil huz amma yaqub al-hadrami wanda masa ishara da huz shi a nasu riwaya qira'ar kwata kwata ba imala siwa amma amma sai dai banda amma bi subhana awwala ta farko ma a cikin surati subhana ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى نعم kun ga yi kaidi da sifa ko tunda ce awwala shi yanayin na biyu ne yanayin na biyu dan da yanayin na biyu na biyu ne eh wannan yake cewa menene rama filisra'i thaniyan thaniyan yake yi to kanan sai khalafa aslahu shi sai yanayin na da kaga likafa ta ci gaba a can shatubiya yayi na biyu ne amma nan dura yayi na da wa illa wala ru'ya idan yazo da alif da lam ko ba alif da lam ai shine can da yace wa in wa in kilmatin atlaqtu fashuhra ta'tamid ru'uya ko da alif da lam ko ba alif da lam allama yana nufin ar-ru'ya mai alif da lam amma ka mana kanon ai ba alif da lam ko to in ma ta zo da ba alif da lam dina dina imala ru'yaka ru'yaya ru'yaya kada saddakta ru'yi sai imala in watul kafirin al-kullu wan namla khudwaya وياسين يمن وافتح الباب إذ ألا وطل wanda ya masa ishara da ta'un malam wani ruwaisu ko shi kuma an samu labazin kafirina di inda ya zo yanayin imala kubra ne innaha kanat min qaumin kafirin malam ruwaisu kenan alkul na cikin alkur'ani duka wannan lahud sannan kuma wanda ya masa ishara da ha'un malam abu amurkin yaqub al-hadrami ko ta cikin suratun namli to ai shi abu amuri na imala ko shi ko nan shi kaga shi bai imala anan a ina zuwa a afon watul kafirina tsawon dinar rois ne ko alkulla wannan lahud tautata shi kenan insha Allah amma mai kafiri ne da ya umfa banda mai wawun wal kafiru na kuma zalimun ba imanin shi kwata-kwata wannan lahud wanda ya masu ishara da ha'un wa kenan yaƙub ko yana imalanta cikin surutun namli ne ita ɗaya kawai kun ga sauran biyu kenan kun ga shi ma nan khalafa aslahu wa ya'u yasin yumnun kaga ya'un ta yasin an karɓo imalarta daga wanda ya masa ishara da ya'un wa kenan malar rau ko in ya zo sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin yasin ma'ana kuma nan ya cika ba canji wato malamin sa ba kaga irin canji-canjin da ake sama a cikin shatubiya mun zauna mun kallo wasu abubuwa duk da su a cikin hausanmu ba iyi duk da su a cikin hausanmu iyi a hausan mutanen kano hausan ku hausan mutanen zamfara hausan mutanen sakutawa sai gadi ana samun irin wannan mamajen to kaga ai wannan yana cikin abin da Allah ke cewa unzil qur'anu ala sab'ati harufin duk waɗannan qira'atin sun kunshi sab'ati harufin din ba wai su ne ba su ne qira'atu sab'i din ba a'a sun su waɗannan kira'atun guda goma wani kaso ne daga cikin sabata haruf da ƙura'ani ya sauka da su yanzu misali jiya in ka tuna da zamu da maka gama karatu zamu je can na ce zan sai wani abu kana bukata sha baka bukatun shi ai da ke ake cewa ko bai bai bai bana kubra bigirin Allah ya saka da alheri wake imana kubra ke da yanzu haka yanzu idan ka zanen ya kake cewa an bani ta kaka yi gila biya yi Allah saka dalili ka gani shukran akwai fatu ga bala fatu kenan ga fate imala gubura kiran watan wannan al'amari ne na Allah wallahi irin wannan in ba Allah ba ba wanda ya sai wannan da bambancin yare yana da yana da sosai ai ko yanzu idan ka je mutanen yaman sai sai maka ame ame mutanen misra ko bangare da za su sai maka haza rajulun a ma ma takalil kenan duka yana da yana da alaka da lahajar larabawa Allah kenan Allah mun gode maka eh sosai kuwa wajen gargaliyarsu ba yi a kullek sosai kuwa suna yi sosai kuwa misrawa haka ne kuwa Allah saka da alheri kuma wannan abin da zai baka sha'a game da alkur'ani ma'anan fa duk bai canja ba yana nan ɗaya iri ɗaya yana nan iri ɗaya kai wani lokaci ma canjin irin waɗannan canjin sai ga ya ƙara ziyadar ma'ana ne ma a tazawaru an kafihim tazwarru an kafihim ma'ana sai ga ya karu ka gani wa ghallaqatil abawaba ka gani gallaqa kaga akan wanda ko da ke ba mai ba wanda yake karanta ba tajridil lamun amma ka gani akwai ziyadul ma'ana ka gani to Allah ka samu dace babur ra'ati wal lamati wal waqfu alal marsumi waftahil baba iz ala wanda ya musu ishara da alhamza baban jafar ko shi yana fata yana yin fatahu ne a dukkan baban bai imala kaga min tadiki shatubiya qalun jurufin herin guri da yake imala warshi kuma tahe na suke imala kawai amma a anan ya saba asalin shi baban jafar bai imalan komai kamar ibini kafir ne min tarki shatubiya ibini kafir bai imalan bai imala kwata-kwata Allah ka samu dace ka kaluna ra'atin wala mati nitluha wa kifiya abahbil ha ala hum walim hala wa sa'iruha kalbazzi kalbazzi ma'ahu wa hi wa an hunahu alaihunna ilayya rawal mala ka kalunan ra'atin to a hakamun ra'at walamati hada a hakamun lamat utluha wannan alhamzan na utluha ramzi ne wanda ba su da shi sissa ramzi ne utluha ramzi ne in ku duba cikin shiri za ka gani ka kalunan ra'atin walamati ramatin nutluha قرأ المشار إليه بالألف من أتلها وهو بابا جعفر ya fita ko? to baban jafar kun san aiwar shu ya kaɗaitu da tarƙiƙin ra'un da ta zo da fataha ko zama amma ga bayanta an samu kasara ko ya'un ko? na khira to shi a nan dukkan ahkamin da suka shafi ra'un da lamun kasan a can warshu min ɗarki shatabiya warshu na taglidun lam idan ya zo gabanin sadun ta'un za'un ko to shi a nan a baban jafar ta riwayoyinsu da guda biyu ya saba asalinsa duk yana karanta ne kamar yadda kalun yake karanta shi ke nan tafi kamar yadda hafsu ko yake yi a nasu kaga aslaf ka khalafa aslaf ko masha Allah wa ya aba bilha alahum ya abati din da ta zo ka tsaya ne da ha'un ya aba ya aba ga wanda ya musu ishara da alhamza baban jafar da kuma hum yaqub al-hadrami ko amma min tariki shatibiya sun saba asalin su walim hala wanda ya musu ishara da ha'un na hala yaƙub al-hadrami ko lima lima idan ya zo tsayawa a karmar lima ina ne ayin da aka samu lima na? ƙul falima ta kotulun to idan ya zo tsayawa a kan lima min da rikin shatubiya ƙul falim amma anan قل فلما sai kara hau sakt lima kamar haka lima ya fita na eh shi ne ai kaga can a can ibn kafir ne ke yi ta ruwayan bazzi a can to a nan kuma kaga abu amur bai yi a can ko to ga nan kuma yaqub al-hadrami shi ne a kalmar lima wasairu hakal bazzi sauran kaman bazzi kaman bazzi watan ku duba da kyau ku duba amma ya tasa'alun kalmomi guda biyar akwai lima ga amma ya tasa'alun ga fima ga fabima ga mimma dukansu idan ya zo yana da fuskoki guda biyu zai tsaya da ha'un kamar yadda ba ziki a shatubiya kuma yana tsaya babu ha'un shi yasa ya ce mana waƙif ya aba li bilha ala hum walim hala wasa'iru hakal bazzi kun gani idan ya zo an mai tasa'alun zai tsaya a kan kalmar an to shi amma fi ma'anta min zikira ha min zarki shatubiya fi amma nan fi ma sai kara hau sakti kamar yadda kake karanta sultaniya maliya da hau sakti ya fita fabim fabim tubashirun fabim anan fabima mimma ya fita ko sai ce ma'ahuwa qalat ka'annahu huwa sai zai da hausa ka'annahu huwa da hiya kuma فإذا هي حية تسعى فإذا هي أما إن من ذلك شتبي يعني فإذا هي ده مد طبيعي وعنه أنكر ودى قريشكما عليهن سيكا زيادة هؤلاء عليهن إليه إلي أوكي إليّ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت عفوا آه إليكو to ilayya haka zai tsaya da ha'ustakt duka waɗannan wani malam yakub rawal mala haka dalibai marwaita da gare suka rawaito hiya amma in min tariki shatubiya ne hi wazu nudbatin ma samma tibu wala hafi zifan bi sultani yahmali wa ma hiya musila wazu nudbatin ma'a samma tib wanda ya masa ishara da dawon na tib shine malar ruwaisu ko kalmar da aka yi nuduba shine nuduba nida'ul mutafajje kaman a hausa idan mutum ya ji ciwo zai kaman yara idan sun ciwo ko ciwon kai ko wani abu sukan ce wayo kafana wayo kafana shine nuduba kun gani to akwai irin shi a cikin alkur'ani ya asafa ala yusufa sai kuma wanne ya wailata laitani lamar ta kifin fulanin khalila to wani idan aka samu nuduba wajen nuduba to yana tsayawa da ha'us sakti shi malar ruwais fatawalla an hum wa qala ya asafa ya asafa sai zuwa da ha'u ha'u sakt e ya wailata ya hasrata da ha'u kamar yadda ka tsaye akan as-sala as-sala to da kuma kalmar samma zarfin makan ko فأي أينما تولوا فثم to in shi na shi ne aina ma tuwallu fasamma ku ji shi na shi kuma ma'ana daidai yake da wanda bai sa ha'u sakti ba kai bari ma in an sa ha'u sakti sai kuma wanda a samu ziyada wajen ma'ana kuma har ila yau babu da tuka da warara kwata-kwata ai Allah ya riga ya faɗa ya ce innal ladzina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilul hakim amin shi alqur'ani bai tika da warara wani guri ya ce kaza eh wani guri ya ce no wani guri ya ce a tafi wani guri ya ce a a tsaya ko a kwanta babu tika da warara a cikin alqur'ani na'am wala hahdhifan bi sultaniya haka ne ko sannan kuma har ila yau dai shi malin ruwais ko a malin mai ha'un yaqub al-hadrami na'am yaqub al-hadrami shi na sharha ustakti a ina a kalmomi guda uku ma aghna anni sultani kun ji ba na'am mali maliya shi sai ce mali haka yake cewa walikun sautila mene a'a na duba da sama ta'un ne royce shi kadai in ruwais ne shi kadai eh sosai wala wahdhifan liha ka share hawun dinka a waɗannan kalmomin halatul waqfifa amma halatul wasli zai zai dawo da hausa fitin bisultaniya maliya wa mahiya musila afwan e to halatul waqfi ne na'am yana share su ne musula halatar wasuli afwan tun da ce musula kun gani? himahu wa asibit fuz min tariki shatubiya shi yana sharewa amma a nan harab asalinsa shi idan ya zo bai indiraji da asalinsa ba sai share ha'un din duka ka za hazif kitabiya haka nan maka share ha'un kitabiya kitabiya kun gani hisabiya lam yatasan kaga lam yatasanna ko to duka share ga wanda ya musu ishara da mini ha'un na hufila fabi hudahu muqtadi shaka ke karanta ladal wasuli halatar wasuli to amma in zai tsaya sai dawo da su kuma wa ayyan bi ayya ma tawabo bi ma fida wa bil ya in tuhzif li sakinihi hala wanda masa ishara da da'ur ruwais ayyan ma mata da kun ganin mun zo mun sumul khadd ko to shi idan ya zo ayyan mata da'u in ya zo zai tsaya sai tsaya kan ayya to amma idan zai wuce to kuma sai ya sake koma ya ɗauko sai ya wuce tun da ba mahallin tsaya ba ne sannan kuma wabi ma fidi shi kuma khalaf in zai tsaya ayyan mata da'u sai ya tsaya akan ma ne kun san kalmar da ayyu ne ko da ma sai aka haɗa su rasman to shi kuma kalab sai ya tsaya akan maɗin kawai wabil ya in tuhdhaf lisakin hi hala to wabil ya in tuhdhaf kamar misali ku duba ata me mudarin sa in ma ka ce utiya me mudarin sa yu'ta to irin kalmar nan da aka samu jawazim sai aka share ya'un din to lokacin tsayawa kuma sai a dawo da yawon din wabil ya'i in tuhdhab li sakinihi hala wabil ya'i sannan kuma zai tsaya da ya'un in tuhdhab idan aka share ya'un din li sakinihi saboda sukunin da aka yi ma ya'un din kalmar sai aka share harafin illa saboda jazma an samu jazim hala ga malam abu ga malam yaqub idan yazo kalmomin nan kalmomi ne guda goma sha bakwai guda goma sha bakwai idan ya zo sai ya tsaya a kansu da ya'un famatu ni nuzur famatu ni in zai tsaya amma in kaga in kaga dadikan shi na shatubiya famatu famatu amma kai yanzu nan famatu ni ina ina bai sa'a ba amma yin sha cikin sha biya mana ga ibn kathir nan ka gani lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawashi ga basirin da kumbul to anan famatu nin nuzur فكيف كان عذابي عفوا فما تغني النذر سيد فما تغني النذر من يؤتى يؤتى يؤتى زي زي سيزو ديش yi mana wa man yu'ta akwai lugafar da suke haka ba misali yajiri muhammad lam yajiri muhammad sun sun sun ce lam yajiri muhammad sai su mai jazama da sukuni muqaddar alal ya'i a bagashi tambu kira an kisa kira wannan bazi ne ko أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يرتعي ويلعب يرتعي ويلعب المضارع إذا كان جوابا لطلب فإنه مجزوم تماس نرتعي يرتعي ويلعب واكسر ولام مالي كي مكسر لام مالي إذا كنت تسعى وذاك تسعى akan na'am amma wancan bayan mun gama su kuwa to waksil lama mako to yaqub al-hadrami li hadi ila yau mali sai mata sai malamin kasra a idan yazo sai zai akan lamun kawai wala mama mali hadal kitabi la yugari su girtan sai zai akan ma akan mal mal akan lamun ne ya ce wala mama ko mali ma waika anna haka nan waika anna idan yazo tsayawa kun san a cikin shatubiya asalin sai kan tsaya ne akan wai ya na wai to shi anan yakan zai ne kan ha'un kawai kaga khalafa aslahu wai ka anna wai ka ka anna allah wai ka anna kaza ta la haka ya tsaya akan su ya saba ma asalin sa ba ya atul idafa akwai sauran bati sai yawon idafa in ajiyar illa ko ga yawon idafa nan to ita wuli za faɗin da shi ne za mu shiga hukuncin tanzu ka kalu na ud lidi ni sakin wa ikwati wa rabbi ta hislan waskinil baba humila kana karanta larabci malin ka ji kamar kana wani yare to wanda ya masu ishara da udi baban jafar ka kalun ya atul idafa duk wanda kalun yake musu fataha shi ma yana yi kamar idan zo don ta zo gaban hamzul qat'il maftu hamzul qat'il maksur hamzul qat'il madmum ko hamzul wasli wa sahibul lam tarif irin su dai hukunci shi ne kalun ne ka kaluna udli to li dini sakin ka ɗaure ya'un da lakum dinukum walidin walidin ka ɗaure ya'un ɗin wa ikhwati wa rabbi wa rabbi ftah wa rabbi ftah aslan abu jafar aslan min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha wa rabbi iftah sannan kuma yana fatahar rabbi misali rabbi ya innali wala irrujitu ila rabbiya ko la irrujitu ne rujitu ne ko rujitu duka akwai ko to rabbiya din sai mata fataha wala irrujitu ila rabbiya innali indahu lal husna aslan waskinil baba ummina shi yawul idafa a wajen abu abu yaqub al-hadami ko duka ka iskanin su kawai kaga khalifa aslahu siwa inda lamil urf amma banda inda aka same ta zo gaban lamun tarif qala la yanalu ahdi adh-dhalimin sa'asrifu an ayati alladhina wanda zaka mata fata illa nida banda kuma aka wanda aka sami ya ibadiyal ladhina amanu idan sami yawon nida ba za ka yi mata fataha yawon din wa gaira mahayaya sannan kuma wanda ya masu ishara da yawon din nan a ga ta gaba wa kenan rahu ko a to afuwan gaira mahayaya amma ba za ka yi yawon din mahayaya ita za ka mata fataha min ba da yasmuhu ahmad za ka yi mata fata wahazifan wila ibadi yawon ta ibadi afon wanda ya masa ishara da ya'un na la yasmu yana share ya'un ta ibadi ya ibadi la khawfun alaikumul yawm kaga sauran a can asalinsa ya ibadi la khawfun alaikum al-yawm wa qaumi iftahan lahu raw zakai fata ga inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa kulli ibadi tib fasha sannan kuma da musu ishara da ta'un rois ko da fa'un shine wani khalab dukansu suna yin maya'un din kulli ibadiyallazi na amanu cikin surutu alhaji ibrahim suna mata fataha walahu fasha abin fasha walahu wala lada lami urfin na hau rabbi ibadilan nida masani atani ahlakani muda to shi dai na bayan nan wani kenan na baya khalab to idan ya zo ya unin ta zo kafin lamun ta'arif shi ne kinifin wala hu wala lada lamun ta'arifin bai iskanil ya lokacin ta zo kafin lamun ta'arif ina mata fata na hau rabbiyar lazi rabbiyar lazi rabbiyar fawahisha kun gani ko? lan nida banda kuma waje ta zo a cikin nida'i ya ibadiyar lazina masaniya da masaniya da ataniya a halakaniya mula su banda su bai musu yana yin maya'un da fata babu ya ati zawa'id to kada manta ta suratul bakara tana da tsawo ƙashi to amma dai bari mu gani zamu dan dauki ko da baiti ahan zamu zamu zo zamu tsaya baiti na 60 ne zamu tsaya baiti na 60 wa alaikum salam eh
wasu suna karatu kuma wasu haka zaka irin ƙorawar na haka zaka suna suna sa irin kafi na to amma kuma na ci ba ka kuna shi wannan wurin nan ba muna ga gama ba da sani ba kudi suna ciki ba ai ban zafar shi ruru ba za mu zafar shi ruru bari insha Allah ai tun da ba gama ba gama jin hukunci hukunci ba babu ya atis zawa'id ga ta ko?
ba mu misali za ga an rubuta ta haka karama ita ce ya aliyar za'ida kenan babu ya atis zawa'id wata zubitu fil halai ne la yadda ƙibi yau sufin huz karusil ayi wal habr musila wa tadhbutu fil alaini wanda ya masa ishara da huz haun yaqub al hadrami yana ithbatin ya'u ya'u idafa waslan wa waqafan shine halaini in ya tsaya ya atil zawai shukran in ya tsaya ko ya ci gaba yana ithbatin ta yattaki fadan Allah madaukin sarki إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كجبا إنه من يتقي ويصبر كاغا على تلك اللغة كنا هو إنه من يتقي still say دوريتا حالة الوصل والوقف حالتي الوصل والوقف بيوسف أتكن سورة يوسف كاكا سيما ونن يوسف تنويني كو ممنون يوسف ني أي تو أنا رو للورو وكا ني أي poetic license كنا حر شيء خز شيء شيء يعقوب الحضرمي كروس الآي هكذا ما yana ifbatin ya a ru'usul ai wata ma'ana kalmomi na karken ayoyi da aka same su ga sunan guda 86 ne wanda yake da shirhi zai gansu kagani kaga tanzuru fala tunzirun tanzurun tanzuruni farhabuni fala tafdahuni fa arsiluni kagani ta abuduni ma'abi a matabi ikabi azabi walidini duk gasu nan na du'a'i rabbana wata kabal du'a'i to sai mu duba da kyau mu gani walhabur musila wanda ya masu ishara shi yaqub kaga khalafa aslahu ko yana yana shi yaqub yana tsayawa ne a firhali ne ke isbatin ya za'ida ko to shikenan sai mu sai mu bina'i akan haka wal habru musila sannan kuma wanda ya musu ishara da alhamzan na alhabru musila yemuwa abu baban jabar ko yemuwa faka da shi yaqub al-hadrami wajen ithbatin ya'u za'ida guda goma sha uku ga sunan yuwafiqu ma fil hilzi fi da'i yayi amma akwai cikin su akwai kalmomin da yayi muwafaka da su asalin sa a cikin hirzul amani wajen tahani shatibiyya ka gani wattaquni wattaquni tas'alni tu tu'tuni kadakhshawni ma'awila haka ga suna ajere ko ashrabtumuni albadi tukhzuni qad hadani wattabi'uni thumma kiduni wusila to amma mu duba da kyau shi baban jafara wa yake isbatin ya fi halataini yaqubu ko wacan wata zubutu filalin durran lawami ako to kaga shi abu jafar bai isbatin ta halatul wasul sai halatul waqfi idan ya tsaya ne tunda shi ai bai kawo mana shi wajen mai tsayawa bai hada mana shi da shi da abu da yaqub al-hadrami bai na'am na'am sai na ne da'ani wa khafuni wa qad zada fatihan yuridni ya ƙara wa qad zada fatihan ya ƙara wata kalma bisa ga wanda yake isbatin yadin a can asalinsa shine wa fatihan din nan wa qad zada fatihan na'am wa qad zada fatihan ma'ana wanda masu ishara da alhamza ana ala baban jafar yayi ziyada akan wanda ya muwafaka da shi akan bisa ga asa- a asalinsa bi halaihi halaye guda biyu a ina in yuridini rahmanu bi durrin la tughni anni to yuridini in ya tsaya zai isbatin ya in ya ci gaba ma zai isbatin ya da kuma Allah tattabi a ni ina isbatin ya a nan kun gani talaki tanadi bin ibadit ta kutuma du'a init du'a itlu wahzif ma'atumidunani fula an samu isbatul ya ga wanda ya masu ishara da ba'un ibn wardan yawmat talaki yana izbatin ya to ibn wardan yana cikin masu izbatinta halittar wasu lologafi? ibn wardan da kawai yi ruwa to kaga ba shi ciki kenan a hali ɗaya ne kawai lokacin da ya tsaya kawai zai izbatinta afuwan halittar wasu kawai musila ba e shukuran ibadi ta ku ibadi za a isbatin ya nan kuma ga wanda masu isha daga ta'un tuma ya ibadi ya ibadi fattakuni fi halittar wasu wakafi tamam tamam tamam sai du'a inutul rabbana wa taqabbal du'a'i rabbana sai zabatin ya wasulan kawai wahdhif ma tumidunani ka share yawon din qala atumidunani bimalin qala atumidunani bimalin fama atani allah ko fulafaun mun gama usul yanzu to za mu dibi goma na? sarabati ku yau baki da ko? to ina wani ku samu saurin bai tabiyatin ne amma bari mu karanta dai mu gani za mu gani wa atani lamlin yusru waslin wa tammatil usulu bi aunin lahi durran mufassala to kaji ya ce ya gaba to bai tibin fa kila mai sharhi ne ya kawo isin shahadi kila
وفيه كالأصل وخطأ موسع فالأصل معلوم فيه ما bari bari za a raba mana gaddama wake rike da mutane akwai yacin nan eh ba garin ko to kun ga wannan su suka kara mai ibn jazari asali ba waɗannan yawon din ina kuma na wajen malam ba shi ko nan ma ba shi ko malam na kan dan nan ma babu ko eh sosai Ga- ga- galibin nusakh babu abiyad din nan ma babu ko galibin nusakh babu abiyad din to bari mu sauri saboda lokacin namu ko wa atani lamli yusrin wanda ya masa ishara da ya'un yusrin wa kenan shi yana share ya'un atan sai ya tsaya sai ya share yawon din kun gani waslin halatar wasli watammat usulul usulu to yanzu kaga usul sun cika bi audillahi da taimakon Allah durran hadan zantowar su lu'lu'i watan kamar lu'lu'i ne mufassala wanda aka zuba su aka zuba su aka raba su gasu nan dalla dalla kana kallo kuma haka ne lokacin da shafin ya gama usul da shi kun san ya kamata ya yi magana kamar duk inda kyau wata mafi auni layi ne eh sosai sosai kuwa a'a ba durin lawamiya ba ne wata zubutu filalai durin lawamiya ne ya ce can ya ce can shisha dubi kai Allah ka mana gafara babu farshil hurufi suratul baqara babu farshil hurufi suratul baqara wannan abu malam zai baku zai baku sha'a malam حروف التهجف سل بسكت كها ألف ألا يخدعون علم هجا وشم من طوا طلا تلاكو حروف التهجي أظام دك كمان بيتي قوما إن شاء الله سيما سيئة ستين lokacin sallah talatin da biyar ne suke kira na 62 ke nan fara 35 35 ne eh eh, bari mu insha Allah hurufut tahji ifsil hurufut tahji wadannan hurufut tahji su alif lam mim ha mim kaf ha ya in sad ifsil bi saktin karbi da saktu ka ha alif kaman haun ta alif ala a wajen malam baban Jafaru alif لام ميم حاء ميم كاف هاء يا عين صاد haka ke karantawa cikin iko Allah na ma'ana kuma tana nan bata la- ba- ba- ba- bata ci karo ba a shi zan ce za ku sha mamaki gurin nan Ta- yanzu kawai ka je masallaci an goka kana irin wannan kira'ar ce ai kai ka ji wani saboda ma raini ku daidai raini ga Qur'ani har ma ta tsayawa ke yi a inda ba taba tsayawa ba eh sosai kuwa yawwa wato shi alkur'ani inda zai baka ƙara baka sha'a al'amarinsa shi ya sa ai muka bude aji nan da juma'a mutum zai zo ya hadda da kudin ruwayen da yake so ka gani to kamar wannan ne domin ka yi ibada wallahi malam ba za ka more ba sai san da kai sokan kur'ani yau da hafsa ka haddace ko ma baka haddace ba in tilawa ce kake yi to in kuma hadda kake yi to kana gama da wannan riwayan sai kuma kuma ka dauko da shu'ba sai kuma kuma ka dauko da qalun sai kuma kuma ka dauko da warshu sai ka kuma ka dauko da bazzi su wata nan kumbul kuma haka zaka yi ta kana sukun qur'ani yanzu alqur'ani ba zai zauna ba Allah ka samu nayi asa'a duniya da lahira to eh hurufu tahji nasun hakimun qati'un lahu sirrun sune aka hada sana ko kuma sulhu su hana man kataka yakhda'una sannan kuma yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum duka kawo din suna da dauri haka mai ta'un yake karantawa ga can a gaba
akwai shi kuma
Mm.
wannan ikilam din nan na wannan a dan sai ikilam ah afu afwan abu jafar baban jafar ne ya kanta eh ilan ba baban jafar ne yake karantawa sai hijab Mm. sai kuma hijan na ha'un yaqub al-hadrami ko haka suke karantawa washmiman tala bi kai ishmami bi qila wa qila man raqa qila qila sai kai ishmami a gurin wa qila lil ladhina ittaqaw ma za anzala rabbukum qalu khayra wa ma ma'ahu na'am wa ma ma'ahu sannan kuma da dukkan lafazin da yake irin yake kaman yake kaman sa shi ma ya zinto ajwab am gina insa akan majhuli ko kaman gidha وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء شي مساء إشمامي وجويء بالنبيين وحيل بينهم حيل وسيق سيق سيق الذين سيء سيئت دكك إشمامي ينو ما معه ويرجع كيف جاء idza kana lil ukhra fasammi huda wanda ya masa ishara da haun yaqub al hadrami to idan aka sami yarji'u wa ila allah wa yawma yurja'una wa yawma yur- wa yawma yurja'una turja'ul umur to idan aka sami yarji'u kai faja idan ya zo a cikin al- ko iya ya zo a cikin alkur'ani idza kana lil ukhra inda yana nuni ne zuwa ga koma da lahira to ka karanta shi da sigatul ma'lum shine fasammi wasammi fasammi ka karanta shi da sigan filin da aka ambato fa'ilin sa misali wa yawma yurja'una ilayhi sai karanta wa yawma yarji'una ilayhi fa yunabbi'uhum mun gane ko wa ila wa ilayhi yarji'un ba yurja'un ba mm taqulu hadda mikina khalafa aslahu hulan halah kun ga sai ya sake maimaita mana ramzi ko to karka damu al'amuran laysan muhawwila eh irin na shatibi ba to shi shi bai shi bai kaman bai faɗi komai a irin wannan ba shi amma shatibi ya ce maka menene baitin wa rubba makanin karrar al-harf qablaha wa rubba makanin kurir al-harf qablaha lima aridun wal amru laysa muhawwila wal amru tulu wanda ya masa ishara da utulu baban Jafar ko in dai ya- yarji'u ne a gaban shi aka samu al'amuru to shi ne za karanta shi da sigan ma'alumi kun gane ko? wa ma'ana wa ilaihi yurja'ul amru kullu sai karanta shi wa ilaihi yarji'ul amru wa ilaihi yarji'ul amru kullu na'am kaifa jako? a'a wa'akis wa'akis wa'akis awwal al-qass amma ta farko a cikin suratul qasas sai ka akasta shi yarji'u ke karanta to amma na cikin suratul qasas sai ka mai shi yurja'u ta farko a cikin suratul qasas sai ka mai shi da sigan majhuli yurja'u kun gane shine wa dhannu annakum ilayna la yurja'un kaga shi ma nan khalafa aslahu yarji'u ne ke karanta amma nan sai karanta shi da majhuli kuma na'am to sai kuma wahwa hi wahwa hiya yumil huwa thumma huwa skin askinan ud wa humila wanda ya musu ishara da alhamza na ud da kuma ha'un mal baban jafaru da kuma yaqub al-hadrami duk inda huwa da hiya suka haɗu da lamun ko wawun ko fa'un sai sai su ɗaura ha'un wahwa ala kulli shay'in qadir wahya fahwa lahya haka suke karanta sannan kuma an sam da shari'i ne sai sun zo kafin wawun ko fa'un ko lamun falau harufan falau amma an samu guda ɗaya wanda yake ya zo kafin summa sai suka iskanin hau don bada shi ba su sake iskanin hau wani ba kamar yadda ruwan ta zo summa wa yawmal qiyamati minal muhdarin summa wa summa wa dan gane shi ko faharrik wa aina dhumum malaikati tasjudu azalla fasha la khawfa bil fathi huwila faharrik sannan kuma da ya ce mana wa faharrik faharrik ne ko waharrik wanda ya musu ishara da ha'un ha'un afwan to na haɗe ne can sun mahawas kinan ud na baban jafar ne kawai shi kadai amma wahum mila faharrik wahwa wahya lahya fahwa ai asalin sa a shatibiya yana yin iskani ko abu amuru to shi anan baban J- ba ba yaqub al-hadrami ya saba yana musu dhamma ne kawai yana ma- musu tahriki da dhamma ne kawai dama abin da ke so Allah ta wani zan kalla shi ma yana da wawul fasil ya
yayi ne afwan ni ne ban fado ba yana da wawul fasila eh yana da wawul fasila lalle ko ni ne ban fado ba to ga mata nan a gaban mu wa ai nadmum tunda yanzu mai mun gama mun gama huwa da hiya yanzu kuma zamu tashi mala'ikatu sujuduni kun san shi hamza wa idh qulna lil mala'ikatu sujudu min dariki shatibiya ko to khalab anan ya saba wa ai nadmum mala'ikatu sujudu mala'ikatu sujudu afwan wanda ke karanta da haka shine baban jafaru wa idh qulna lil malaika tusjudu tu lil malaika tusjudu lil malaika tusjudu tusjudu afwan tusjudu to can ya ce wa qul fa azallal lamu khaffafa hamzatun khaffafa hamzatun fa azallal lamu fa azallal lamu khaffafa hamzatun ko imam hamza shi na karanta ne fa azala haka ne ko to anan shi zal azalla fasha yana karanta shi ne da azalla fa azalla kuma shaytanu anha amma min tariki shatibiya fa azala yake karantawa la khawfa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ka karanta shi la khawfa da fataha ala annahu ismu la mabni ala fathi kaga murakkab ne da shi da ismin la ko karatu min tufatul wadiya huwila imam abu yaqub shike karantawa wala khawfa alaihim sai zama ismu la mabniyun ala al fathi in ku an ce wala khawfun alaihim sai zama lanan tana da ma'anar laysa ne ismu laysa kenan zai zama na'am wa adnatul bari baba ya'mur atimmahum usara fidan usara fidan khiful amaniya musjala sannan kuma wa idwa adna abu amr ne a cikin kishari alifin ko to amma shi anan baban jafaru wa adna yake karantawa wa idwa adna musa 40 laila wa adna sai ya share alifin din dake tsakanin wawun da ainun ko utlu bari baba bari kun san shi a ruwayan a cikin shatubiya abu amuru yana daure yana daure alhamza ko fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairun inda bariikum to anan atimma ka cika wasalin harkansa fatubu ila bari'ikum bari'ikum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum atimma ka cika wasani usara fid can wa in wa in ya'tukum asra ko to shi anan usara fid nam nam hadda yamuru ya'muru kai mara'un din dhamma cikakke a cikin ku kaga ayyana mata ikhtilasi to usara ka karanta shi da da da da, da usaransa amma min tariki shatibiyya asra fida fa'un khalab kenan ko sannan kuma al'amaniya illa amaniya wa inhum khiful amaniya muszalan duk inda amani ta zo ka karanta ta da ya'un din gairu mushaddada ala ga baban jafar ya ya fita ya abudu na khatib fasha sannan kuma na ramzun ne ala to to alhamdulillah ta sai ku dake shi alhamza alhamza ne ramzi na kace a kusa kusa i eh mana duk kai fa ya ce ai ko a musdala me yace mana bayan musdala ya ce ai duk inda kalmar ta zo laysa bi amaniyikuma wa garratul mu- wa garratkumul amaniyu amaniyu sannan kuma ya abuduna khatib fasha wa man Allahu bi ghafilin amma ta afwan hmm? la ya'buduna illa Allah ka karanta shi da kitab la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ni haka ne ko na'am khatib fasha to la ya'buduna karanta shi la ta'buduna da eh, khitab fasha ga mai formulan fa'un bakinan qalab wa ma Allah bi ghafilin amma ya'maluna qul ta'maluna za karanta shi ga bai formulan ha'un yaqub qablahu aslun to gabaninsa kuma wa ma Allah bi ghafilin amma ta amma ta'maluna ulaika alladhina ishtaraw akwai cin kuma na gaba wa ma Allah bi ghafilin amma ya ya'maluna qul man kana to wanda yake wa ma Allah bi ghafilin amma ta'maluna ulaika alladhina ishtaraw to ta'maluna din karanta shi da da khitab wamar Allah bi gafin amma ta'amalun ta'amalun da khitab watan da sigan magana ba wabil gaibi fuk hala wanda masu ishara da fa'un khalab da haun yaqubul hadrami su suna karanta da sigan ga'ib amma ya amalun ko so ina ganin insha Allah sun ta'ala naktabi bi hada insha Allah sai mu tsaya nan sai mu mai mu danga abin nan dan ya alama insha Allah sun ta'ala zamu tsaya ne sai in mun dawo sai mu zo mu yi fara kila kuma insha Allah mun tsaya baiti na 167 haka ne ko na'am 67 ne insha Allah ta'ala abinda Allah ya bamu ikon makaranta daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fitar da kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Masha Allah. in mun dawo